نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة شدة hijira 1446 daidai da ranar 16 ga watan 12 miladiya 2024 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah datar da mu shi abin da yake shirye ne a rayuwarmu muna roƙon Allah kare mu muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na shigabar tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifon dude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul jafiya tun daga farkon surar allah ya ba mu iko har mun zo aya na 22 yau za mu tashi aya na 23 zuwa abin da allah ya so yan uwa masu girma kafin wannan aya bayanin da yake bai da ita shine bambancin da Allah ya nuna mana tsakanin masu imani da kuma wa'inda ba su imani da Allah Allah ce baya yiwa masu imani da wa'inda ba su imani ba su zama ɗai rayuwarsu na duniya da rayuwarsu na lahira ba su taɓa zama ɗaya sannan Allah maɗaukin sarki ya ƙara buga mana misali cewa sama da ƙasa ba yayi su bane don wasa kuma su dai mutane su sani kowa za a saka mai game da aikin da yayi ba za a zalunce shi to sai Allah ya ci gaba da bamu labari ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu nan an yi amfani da aliful istifhamiya malamai suka ce al istifham huna lit ta'jib akwai ban mamaki shin yanzu a fara'aita manitta kada ilaha hawa shin kaga wanda ya rike abun sonsa shine allansa wa adallahu Allahu ala ilmi kuma Allah ya batar da shi a bisa ilimi farkon ayar a fara'aita manitta kada ilaha hawa ne za mu tashi shi ne muka ce alifin din nan da aka yi amfani da ita ta farkon ayar alif ce istifhamiya amma wani nau'i na istifham istifhami ne litta'jib mamaki game da mutumin da zai mayar da son ransa abin bautarsa ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam amma ana nufi dukkan al'ummar da suka imani da shi Allah yake cewa kun ga mutumin da ya riki son zuciyarsa shine abin bautarsa mana bai zama ɗai da mutumin da ya riƙe Allah shi ne abin bautarsa ba son zuciyarsa ba kamar yadda malamin tafsiri suke kawowa kafirai a da sai ga mutum yana da gumki yana bautar dutse yana tafi sai ga dutsen da ya fi wanda yake hannunsa a kyau sai ya da wannan sai ya ɗauki wani sai ce wannan ya fi kyau kenan bai yadda wani abu ya zama Allah sai abin da yake na kwarai wanda ransa yake so To misalin wannan shine mutumin da a cikin nususu shar'iyya duka umarni da Allah ya yi wanda ya mai daɗi sai ya aiki da shi, wanda bai mai daɗi ba sai ya aiki da shi. Kaga shi a ibadarsa baya aiki da komai sai abin da ya dace da son zuciyarsa, to wannan halaka ne, taɓewa ne. Bai zama ɗai da wanda ga abin da yake so kuma ga abin da Allah yake so sai ya yi na Allah ya barna shi, bai zama ɗai da wanda yake nashi ya barna Allah. kenan duk mutumin da ya rike son zuciyarsa abin bautarsa wa adallahu Allahu ala ilmin malamai suna da tafsiri biyu game da wannan jumla wasu malamai suka ce ai ala ilmin min Allah bi annahu dal ya bace shi wanda ya ke son zuciyarsa abin bauta a ilimi na Allah Allah ya san batacin mutum ne kenan ba yadda za a yi ka taro shi da dama batacce ne Allah ya riga ya bar da shi a sanin da shi na Allah sanin da Allah yake da shi Allah ya san cewa batacce ne ko kuma wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi a bisa ilmi ai ba'da bulughi da'wati ilai bayan hujja ta zo masa an kwatanta mai komai ya ji ya gane sai yake aiki da abin da yake na gaskiya ne kenan ya bi son zuciyarsa kenan ya bace a bisa shi kanshi ya san kan fata yake su ne inda Allah ya bada labari a kansu yake cewa waje hadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa udwa sun dai jayayya ne da gaskiya amma zukatansa sun san gaskiya ci to me yasa suka yi zalunci da girman kai da takabburanci shi yasa suka yi jayayya da gaskiya idan su ma kansu sun san suna kan fata an fahimci Hausa mutum za ka ga yana laihi in kai mai wace ce wallahi wani nasa abin gabe da kyau kai dai ka yi mai addu'a Allah ya shirye ta ne ai ka san na iska ne a ba can gaya ma mana ka san abin da Allah ya hana wa amma inda ran ka yana su ba ka iya bari to Allah zai sauko ce ma ka bari ai shi Allah ya nuna ma ba kyau inda ya sauko da ayoyinsa manzo Allah ya yi bayani malumman da suke jin yaranka sun yi bayani duk wai ka jiya amma jiran kaka kuma sai Allah ya sauka ya ce kai wani barshin taba misali mutum yana rike da taba yana shi an kace wani abin gabe da ke sai ce malaka kai ta muna addu'a na san me da kyau dalala mina na kake tunani eh wake ba da arziki cikin daki Allah ya ce zai kama arziki ko cewa ya atai a nema sai kan nemi gado mai kyau ka haye gado kana Allah kawo mai arziki ta Allah kai gaskiya nan ka fita kasuwa abin da ya samu a ce alhamdulillah in bai samu ba kuma a yi hankuri kamar yadda wasu suke yin istikhara abin da istikhara ina son abu ya Allah abin nan da nake so in alheri ne Allah ka tabbatar mini da shi in ba alheri ba ne Allah ka zaba mai abin da fi zama alheri to yanzu in kabba Allah zaɓi zan tambaye ka shi Allah zai sauko ne ya ce ma zaɓi wanga eh an taba yi haka a wasu alamomi ne Allah zai nuna ma dan ka gane barin ka zannan shi alheri gare ni amma ba wai ce mana Allah zai kaza ba to shi yanzu wani ya roki Allah ya Allah idan sayan motan nan da zan yi ko bari mu dauki ma misali inda ya faruwa nan da yawa in ka ji mutum yana magana istikhara aure zai yi ka roƙi Allah ya Allah wannan da nake so in aura in aurenta alkhairi ne Allah ka tabbatar in ba alkhairi ba ne Allah maɗaukakin sarki ka zaɓa mai wadda ta hita yanzu ka yi addu'a ka ƙare tsab ka tara kuɗin aure su kake son ka kai mata ko da sahi ta yi sai ka tashi ka ga ɓarawo ya sace kuɗin ko ba haka bane alama ce ko ba alama ba ce muku muku muku ka samu wasu kuɗi za ka kai sai mahaifinta yake shi bai yadda a baka aure ba alama ce ko ba alama ba ce wai kuma duk ka iya gane sai ka zo an kai ta dai ba abin haƙuri sai abin ya ce ya haƙura yanzu an sai ta komai ana za a kai za a kai sai baban kai ce kai auren nan ba a yin shi ɗaya wani za ka aura shin istikharaka ya karbu ko bai karbu ba a sai da kun ce da Allah ku ba baba hankuri ni yarinyar da in ba aure ta ba ka aure ba ne da duk ire-iren wannan ne ka bi son zuciya duk wasu alamomi an nuna maka amma me ka ga abin nan dama ai mutane sun ce mai hankali nuni ya ishi mai hankali ko ba haka ba ne to Allah zai ma wasu nuni da yake nuna ma abin nan ba alheri ba ne to amma kai kuma sai ka bi son zuciyarka to shi yasa wasu malama sun kace wa aballahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi a bisa ilimi ai ala ilmin min Allah bi annahu dalla duk wanda ya rike son zuciyarsa shine abin bautarsa da ilimin Allah shi Allah ya san wannan batacce ne an gane wannan ko ko kuma wa adallahu Allah ala ilmin ba'da bulugh hujjati wal ilmi ilayhi wa qiyam al hujja thumma yatajabbar wa yatakabbar kun banta Hausa baya an ja mai aya an ja mai hadisi an gane wani kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane mu dauki da misali mutum ne yazo ya ce ma zai yi maulidi sai kace a maulidi ba sunna bane bid'a ne me dalili annabi bai yi ba sahabban sa ba su yi ba su imamu maliku ba su yi ba dan Allah wannan ba su shi dalilai ba sai shi a duk da dai ba su yi ba ai son annabi ne ku ‘yan izala haka na kuke, lalla wani ha'a ce ma bata ce ne, ehe, shin ɓace wadda ya cikin duhu na ya ɓace, ai bisa ilimi ya ɓace, saboda ya sa abin nan ba haka yake ba kuma ya ce sai ya yi, akwai matsala kenan. To ga muni wanda ya muni, shi yasa Allah yake cewa wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya sanya rufi a bisa jin shi wa qalbihi da zuciyarsa. don me yana ji amma ba wai jin da zai amfani da gaskiya ba yana tunani amma ba tunani na aiki da gaskiya ba wannan mummunan tunani ne ko mummunan ji ne duk matukar duk yadda zaka zama jinka ba zai ji gaskiya ya aiki da ita ba to kai asara duk yadda tunaninka ba zai sa kai tunanin gaskiya ba kai aiki da ita kai asara waja'ala ala basarihi ghishawa kuma Allah madaukin sarki ya sanya rufi a menene a kan ganinsa ma'ana bai ganin gaskiya shi aiki da ita wannan shine kira'a na jumhurin ulama duk da ke imamu hamza da imamu kisa'i sun karanta shi da rashuwa da bishawa da rashuwa dukkan ma'ana guda ne huwa bida'un yamna'u min ar-ru'ya shine wani yana da yake hana a ga abin da yake ana son a ganshi ana sai Allah ya sama rashin ganin gaskiya a idonka da shi dai yana gani zai karanta hadisi zai karanta aya kar in ma ka karanta larabci sai ya gyara mu amma bayan ya gani ya karanta wajen aiki sai abin ya gagare shi saboda ganin ba mai amfani ba ne kun gane ko faman yahdihi min ba'dillah ai wane ne zai iya shirye da wannan mutum min ba'dillah bayan Allah ya batar da shi babu manzo sallallahu alaihi wasallam yana iya kokari dan yaga mutane sun shiri amma Allah ya ce da shi innaka la tahdi man ahbabta lakin Allah yahdi man yasha ya rasulullah baka iya shirye da wanda kake son ya shirye Allah ne yake shirye da wanda yake so to kenan yana nuna duk wani mai da'awa iya da'awanka bai iya dawo da mutumin da ya san gaskiya yake aiki da ita da'awarka ba ta dawo da mutumin da ya ji an faɗi gaskiya ya ƙi dawowa ya aiki da gaskiya mutumin da bai tunani akan gaskiya a dawo ka ba ta shirye da shi sannan magana ta ƙarshe wanda Allah ya fatar da shi wa ne ne ya isa ya shirye da shi babu shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa fa man yahdihi min ba'dillah wani na zai shirye da shi bayan Allah ya fatar da shi afala tadhakkarun shin ku mutane ba za ku wa'astu ba kuma wa'azi ya yi muku amfani afala tadakkarun haka ne ko Allah madaukin sarki ya samu dace Imam Nafi da Ibn Kathir sun karanta shi da afala tadakkarun afala tadakkarun afala tadakkarun duka wannan kira'o'i guda biyu in ka dauke shi a kira'a na tadakkarun kenan huzifat ta takhfifan akwai ta'un anan an share ta dan a sauka wajen karantawa in ka karanta shi da tadhakkarun udgimatit ta fi dhal saboda mi saboda inda suke fita ya kama da juna shi yasa aka shigar da ta'un a cikin dal Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari yake cewa wa qalu sai su kafirai mushrikai suka ci gaba da cewa ma hiya illa hayatuna dunya haka ne ko ma hiya damiri na hiya yana koma ne zuwa ga alhayat ai mal hayatu ita farayo wannan da muke yi ba komi bane illa hayatun duniya face wannan rayuwa da muke a duniya na mutu wa haya mu mutu mu rayu malamai wajen tafsirin wannan gaba sun kawo bayanai daban-daban cewa na mutu wani haya mana mu mutu a haifi wasu su rayu mun tafi mun bar wasu an fahimci hausa ko ya zama to a na mutu wani haya da muna mace Allah ya raya mu don mun yi rayuwar mun mutu kuma shi kenan don haka babu wani abu da za a yi ishara ne akan cewa su dai ba su yi imani da za a tashi alkiyama wa ma yuhlikuna illa ad-dahr babu wani abu da yake hallaka mu sai dai lokaci Allah madaukin sarki ya samu dace wai ta'aqubul layl wan nahar shine yake tafiyar da mutane yau ba ta yi da kai sai aga ka tahi amma ba wai wani abu ne ya tafiyar da su ba in ma sun tai akwai wasu kenan ya an mutu ba a tashi kenan wa ma lahum bi dhalika min ilmin Allah madaukin sarki yake cewa ba su da wani ilimi akan wannan abubuwan da suke faɗa ilimi akan me kaga nan ba a hidda zahirin abin da suke cece ku ce akan shi ba duk kai kawon su ne akan tashin alkiyama cewar da suke ya mutu ba za a tashi Allah ce ba su da ilimi akan wannan ba gaskiya bane kenan dalik shine bayani akan tashin alkiyama wama lahum bidhalika min ilmin ba su da ilimi game da labarin tashin alkiyama inhum illa yazunnun su dai kawai suna zato ne zaton da suke yi kun ba zai cutar da gaskiya ba su a tsammanin su in an mutu ba za a tashi ba kuma wannan tsammani nasu ba gaskiya ba ne shi yasa Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna duk lokacin da aka karanta musu ayoyin nan ana magana ne akan ayatullahi shar'iyya ayatullahi shar'iyya التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لوكتن أيك كان تامس آية القرآن بينات أي واضحات آية وأن سكي فيلي معنى با آية بني متشابهي آية وأن سكي واضحي محكمي kowa yana iya gane kasa a tafsirin alkurani mai girma akwai aya da idan ka karanta ta in ba ka yi sharhi ba to ba kowa yake ganewa ba kuma wajen sharhin ma in ba ka ɗauko wata aya ka haɗa da ita don ka fassara shi ma dai bayani ba ta zai ba ko kuma ka ɗauko hadisi da yake fassara wannan aya to ba wa'annan ayoyin ba a ayoyi wa'anda bayanin su a fili yake da malami da wanda ba malami ba kowa yana ganewa duk sadda aka karanta musu irin wa'annan ayoyi da ke bayani akan in an mutu za a tashi ma kana hujjatahum ba su da ta hujja da suke kafawa illa an qalu tu bi aba'ina in kuntum sadiqin sai da su rinka cewa to ku masu imani in kun ce an mutu za a tashi to ku kawo mana iyayen mu su tashi in kuma su gaskiya ne ina da misali ko hujja mura hujja kenan in sai zai ce ma a to kai ba kai da ana tashi bai to ka tashi iyayen mu mu gani in dai habba ka tashi su ba to ƙarya ne idan ya ce ƙarya ne kuma ya zama ƙarya bai zama ƙarya ba ke me yasa saboda shi tashi alkiyama lokaci ne iyakatance Allah ya iyakance lokacin da kiyama za ta tsaya kina haka dan cewar mai cewa bai yi wa ai tashi alkiyama dan ka nemi ai a dole za a jira sai lokaci yayi an gane misali ko gwamnati in ta sa doka ta ce lokaci kaza doka za ta fara aiki sai wani yana ce a kai ƙarya ne in gaskiya ne dokar ta fara aiki yau mana dan wani ya ce ƙarya ne ya sa su fara aiki da wannan doka bai sa in ranar da za a yi aiki da dokar ya yi dan wani ya ce bai da kuma za a fasa aiki da ita shi ne misali ranar lahira dan wani yana ganin ba gaskiya ba ne in lokaci gaskiya ne kawai za su tabbata kuma dan kana ganin ba ta zo ba dan kai ba a zuwa da kiyama za a jira sai lokacin da Allah ya haddade shi yasa Allah ya ce da annabinsa qulillahu yuhyikum kace da su Allah subhanahu wataala shine zai rayar da ku yake raya ku a nan duniya thumma yumitukum sannan kuma shine wanda yake matar da ku thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi kuma Allah zai tattara ku zuwa ranar tsayuwa yawmil qiyamati qiyama ai yawmul qiyam wannan tawa an ƙara ta ne lil mubalagha kun fahimci Hausa amma asalin kalmar ne yawmul qiyam sai a ƙara ta din dan ya zamanto an ƙara mu abun ƙarfi kenan thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayb la rayba fi Allah zai tara ku zuwa ranan tsayuwa shine ranan qiyama la rayba fihi babu wani shakku a cikin sa kun san mun yi bayani akan ar-rayb ashak azzan alwahm ko ba haka bane akan istimali na fi'lin raibi ne akan rashin yaddan da yake dauke da karyatawa rashin yaddan da yake dauke da karyatawa amma rashin yaddan da yake dauke da rashin karyatawa ko kuma rashin tabbatarwa sai a amfani da kalma na shakki kun fahimci hausa in ko ya zamto an yarda ne an ki a yadda sai zama yadda da an a karkace aka yi ta sai zama an samu wahami kai kawa gari ba ko sisi kuma shi ya san ka ko sisi ba gari kuma kai ba dan kowa ba ana nan sai wata tabiyo kuna sai fice mata ai jiya ma na cinikin lan guruza miliyan 20 aka sai da mai ita akwai gida yana nan ina cinikin shi shi ma an shirya mai zan sai shi kai da akwai sai ce kaiwa ne sai ka yi shiru baka ƙara magana ma dala kaiwa nan ne mai fasarar ta yana raibi kake yi kana raibi ne to su kahire duk da suke magana akan kiyama su raibi suke karyatawa suke ba shakku suke yi ba shi shakku shi yana iya baka uzuri ka tabbatar mutum ya shiga ya hita masallaci ka tabbatar ya hita amma baka sani ba ya dawo ko bai dawo ba sai in ce ma kai ma ka hita masallacin sai in ce ma wane yana cikin masallaci ko ya ko ko ya hito kai ka tabbatar da ya hita amma baka sani ya shigo ba ko bai shigo ba nan wani amsa zaka bayar ban sani ba yana ciki ko baya ciki ko kuma ka tabbatar da mutum yana cikin gida baka ga dai hitowar shi ba amma kana tsammanin ya hito sai ka ce malalawa ne yana ciki ko baya ne sai ce ina tsammanin yana ciki ko ba haka bane ina ka karkata to wannan zanni kake yi kenan na shi zan abu ne akwai shakku ciki amma ka karkata akan yadda da mu komo zuwa karatun walakin na aktarin nasi la ya'lamu ko sai dai da yawan mutane ba sa sanin haka Allah ya samu dace malamai suka ce la ya'lamu ay la yasta'iduna lahu bil amali salih da yawa daga cikin mutane ba sa yin shiri na yin aikin kwarai domin ranar tashi alkiyama haka ne kuma haka bane to yana haji an ce annas to ana gaya ma gafalallu duk inda ka ji ana magana al'insani ko annasu wa'inda aibata magana ya zo bayan ambatansu to gafalallu ake yi magana da su da kuma kafirai amma mutane na kirki to su suna ƙoƙarin istidadi liyomin kiyamati kuma ku dubi wannan ƙarshen ayar walakin na aksarar nasi la ya alamu da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba in mun fassara shi a haka ko kuma muka fassara shi da da yawa daga cikin mutane ba sa yin shiri na aikin kwarai domin ranar lahira wanne ne fi dacewa da fassara ƙarshen wannan aya bari mu maimaita aya qul illahu yuhyikum ko kace da su Allah ne yake raya ku thumma yumitukum kuma shine yake matar da ku thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi sa'annan ya tara ko ranar tashi alkiyama ranar da babu wani shakku a cikinsa. Ku duba jimloli na an yi haɗafin su ne da summa, ƙulillahu yuhiyikum, summa yumitukum, summa ya ci ma'ukun. Kun gane hikimar haka, an yi haɗafi da summa ne don ku masu hankali kusan akwai jinkiri za a bar ku ku rayu ana nan sai a kashe ku kuma in an kashe ku za a bar ku a nan mace sa'an nan a tashe ku don yin hisabi kun fahimci hausa kenan su masu hankali ba sa gaugawa yaushe kiyama ce saboda Allah ya riga ya gaya musu innahum yarawnahu ba'idan amma Allah ya ce menene wannan lahu qariba kullu atin qarib ko ba haka bane duk abin da zai zo kusa yake kenan wanda ke ganin cewa yaushe ne a ba a rigama ce sa Allah ya ce walakin na aksaran nasi da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba shi ne sai nake mai wasu ma wasu a da yawa daga cikin mutane la yasta'iduna bil a'mal as-salihat li yawm al-qiyamah ba sa yin shirin aikin kwarai da ran da tashi rigama dukkan manonin suna shiga cikin juna Allah ya sa mu dace walillahi mulku samawati wal ard mulki na haƙiƙa na sammai da kasai a hannun Allah madaukakin sarki yake kun fahimta wasa Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah me muka hararo da aka alakantar da wannan aya da aya da ta gabace ta kaga ai ana bayani ne akan mutarwa da rayarwa wa yake yin wannan kuma sai Allah ya ce ai ba ma wannan kadai ba iya matarwa da iya rayarwa shi ɗaya iya su ko to shi ɗaya ya kera samai ya kera kasai girma ya ƙaru ko bai ƙaru ba in ka yarda da wannan kiran shi ɗaya cancanta ya zama abun bauta ban da wani sa shi yasa ayatul lahil kauniya Allah yakan saurin kawo su a wurare daban-daban don ka ƙara imani ka ƙara su kanka ciya game da al'amarin Allah walillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasai a hannun Allah yake wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun ranar da kiyama za ta tsaya ran nan asararru za su yi ma'ana maɓarnata ran nan za su yi asara kafirai da wanda ba su bi Allah ba za su yi asara ma'ana za su yi da menene za su yi da na sani wa tara kullu ummatin jathiya zaka ga kowace al'umma a wannan rana ta zo a gurfane a gaban Allah kowane jama'a mana kowanne 'yan ɓangare guda za ka gansu sun yi nasu kumba salihan bayi sun yi kumba ɗinsu masu wata gunge sun yi kumba ɗinsu 'yan wiwi sun yi kumba ɗinsu kun fahimci hausa ko kuma zama to kowane ma'abuta wanda aka aiko ma da annabi sun yi kumba ɗinsu suna jira ya musu hisabi Allah ya ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma a wannan rana za a kiraye ta ila kitabiha zuwa ga menene zuwa ga littafin aikinta ai ila kitabi a'maliha zuwa ga ai littafin aikinta allazi katabahu al-hafaza wanda mala'iku masu tsaro suka rubuta kowa za a kira shi zuwa ga wannan littafin nashi al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun yau fa za a saka muku ne da abin da ku kasance kuna aikatawa in ka ga wani sakamako aikinka ne ba aikin wani bane هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق wannan fa haka ne ko littafinmu ne wanda mala'iku suka menene suka rubuta yantiku alaikum bilhaq yantiku bi ma'ana ya shahadu littafi ne da yake yin shaida game da aikin da kuka yi bilhaq da gaskiya kula da kyau yantiku alaikum ba ce yan lakum ba a alaikum zai yi muku mummunan shaida kenan duk abin da ba na kwarewa da kun kai sai ya haɗe shi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah ce mun kasance muna rubuta dukkan abin da ko kasance kuna aikatawa sai Allah sai suka yi rubutun malamai suka ce Allah yana umartan mala'iku su rubuta duk abin da mutane su kasance suna aikatawa kun san annashu shi yana da ma'ana guda biyu ko dai ya bada ma'anar al-izalatu wal mahw ko kuma ya bada ma'anar an-naqlu abu yadda yake ka dauko shi ka aza shi sai a je kayan naskhi ko kuma abu yana nan ka shahe shi ya zama kawai ba a taɓa yin shi ba shi ma ya zama naskhi shi yasa naskhi yana da menene yana da ma'anoni guda ma nan sah min ayatin aw nunsiha na ati bi khairin minha aw menene mithliha kenan nan sharewa da kawarwa nan kuma rubutawa isa ce hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan littafin mu ne yana yi muku shaida da gaskiya wasu maluma suka ce to nan an yi idafan littafi zuwa ga zuwa ga ubangiji Allah ce wannan littafin mu ne kaga Allah ya jingina littafi ne zuwa ga kanmu to kenan me ake ne shi yasa wasu malama suka ce a hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan littafin mu ne ina yi muku shaida ta gaskiya ma'ana abin da yake a can cikin lauhin mahfuz na ayyukan bayi bayan wannan yana rubuce to kuma duk abin da kuka yana can a rubuce Allah yana sanar da shi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mun kasance muna rubuta duk abin da kuke aikatawa menene shine abin da yake faruwa a ranar lailatul qadar aikin da zaka yi na shekara dama yana can sai a ce mala'iku su je su kofo abin da zaka yi a shekara ko kuma aikin da kai a shekara mala'iku sun rubuta shi kaf da sun je lauhil mahfuz sai su duba sai su ga abin da yake can da abin da suka rubutawa babu ragi babu kari an fahimci masa yanzu mala'iku za a ba su dama su ci gaba da bibiyan ka tsawon shekara guda yanzu in sun ƙare sai a ba su wani tsari kuma a ba su wani littafi su ci gaba da rubutawa na shekara guda to rubutun da sun kai na wannan shekara inda za su je a cikin lauyin mafi su duba su hada su su yi comparison ko za su ga da abin da yake nan da abin da a cin duka ɗaya ne saboda mai Allah ya riga ya rubuta ayyukan bayi a ilimin sa komai na cikin rubuce فأما الذين آمنوا أما دك وإن سك إيماني وعمل الصالحات سك أيكي نقري فيدخلهم ربهم في رحمته الله ملوك كن سركي زي شقد سوء أشكي رحمة السا نرحمة تألا شيني الجنة الله كن فهم جهوسا منذ الله صلى الله عليه وسلم يا تبتد ونن شوى Allah ya ce da aljanna ke rahama ta ce zan shigar da duk wanda ya min biyayya a cikinki inan ar-rahma bi ma'ana aljanna فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته أي في الجنة أما وأن سكي إيماني سكي أيكي نقري ألا تيزي شقد سوء تشكين رحمة سشين تشكين جراء الجنة ذلك هو الفوز المبين wannan fashine rabo mabayyani kun gane ko wanda babu wani rabo rabo da yake bai da shi da yake mun sha kawo maganganun da malamai suke akan bambanci bain al-fawz al-mubin wa fawz al-kabir wa fawz al-azim ko ba haka bane amma duk wanda ka samu ka dace ka samu an ce kai kana da fawzi fawz al-kabir ko fawz al-azim ko kana da fawz al-mubin duk kana cikin ayan aljanna ne Allah madaukin sarki ya samu samu dacewa in muka koma ga Allah wa amma alladhina kafaru amma fa wa'inda suka kafirce wa Allah kun gane ko mala'iku za su ce da su afalam takun ayati tutula alaikum ashe ayoyi na ba su kasance ana karanta muku su ba fastakbartum kuka yi girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka zama mutane mujrimai wanda masu yawan sabon Allah yanzu wannan aya tana son ta ba mun yi kusan karshen sura ba to tana son ta bayyana mu baya dan ta alakanta farkon sura da ƙarshen sura وإذا سمع من آياتنا شيئا اتخذها هزوا ko ba haka bane sai Allah ya ce fabashirhu bi azabin alim ko kuma mu koma baya kadan wailul likulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi ko ba haka bane thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha in an ka karanta mai ayoyin yana ji sai ya ci gaba da ɓanna kawai bai ji ba ko ba haka ba ne to duk ba a tambaye shi can ba yanzu duk ya gama girman kai ya ƙare yanzu sai Allah da za a yi hisabi sai a ce a ai alam haka ne ko wai da ƙila a amma lalli na kafar ko sai a ce afalam takun ayati tutula alaikum an yi haka ko ba yi haka ba farkon surar an yi haka ko ba yi haka ba da aka karanta musu sun ji sun yi bane ko sun bijire Allah ce ka Allah ya sma'a ko ba haka bane to sai ne na Allah ya faɗa ce fastakbartum kuka girman kai sadda ake karanta muku ayoyinmu a kuntum kawaman mujrimin kuka zama mutane kafirai kisa alkur'ani yana dacewa da junan shi farkon sura yana dacewa da ƙarshen sura a tafsiri kakan yi ƙoƙari ka alaƙanta farkon karatunka da ƙarshen karatu da an ruhe wannan sai a shiga wata sura kuma in ka zo kai kokari sura da ka shiga ka gano menene alakarta da sura da take binta sai za ku sura da muka zo sai mun yi kokarin mun samu wanda suke da alaka ko ba haka bane saboda alakanta surori sun dace Allah madaukin sarki ya samu dace wa idza qila inna wa'ada Allah haqqun in aka ce da su ai alƙawarin Allah gaskiya ne wasa'atu la raiba fiha qiyama kuma ba ta da menene ba ta da shakku babu shakku a cikin ta qultum ma nadari masa'a sai ku rinka cewa ai mu ba mu san menene sa'a ba ai ma nadari ma hadhihi sa'a kai mu wannan sa'a da ake faɗa ba mu san ta ba shi yasa ma malama suka ce misa alqiyama aka ambace ta da sunan as-sa'a wasu malamai suka ce ai saboda mi zadda za ta tsaya wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a su da kansu za su ce ai mun rantse kiyaman lahi duniyar ma mu dan sa'a ne to ai inda zan su ce sa'a to yanzu a gaya musu sa'an nan da za ku ce ranar alkiyama ko to shine nan sai su ce ma nadari sa'a mu ba mu san menene ake ce ma sa'a kaga wannan zigilanci ne fa inna zunnu illa zannan mu fa zato ne muke yi mai rauni game da maganar da ake faɗi idan su suna ma karaitawa wama nahnu bi mustaqinin mu fa ba mu tabbatar game da menene ba game da tashi alkiyama wasu malamai suka ce inna zunnu illa zannan ai in nuhdithu illa hadatha kai mu fa muna dai faruwa ne kamar da mun ga mun faru in mun mutu kawai mun mutu ne kamar yadda mun ka mutu babu wani abu da zai tashi na alkiyama kuma yadda da shi wa badalahum sayyi'atu ma amilu sai ya zama mummunan aikin da sun ka aikata a duniya ya bayyana musu ya bayyana a gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma azaban nan da suke yin izgilanci game da shi ya auka musu suna ce ai gaugawa a zo da azaba ko ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم ba ga suke faɗa ba kai mu in azaba gaskiya ne mu ta mu ayi mana ita tun kafin kiyama sai Allah ya ce ha to yau dai gashi ta bayyana kiyama ta tsaya wa qila al yawma nansakum sai a ce da su yau fa wa qila malamai sun ce qala lahum Allah bayan an yi musu hukunci sai Allah ya ce musu al-yawma nansakum yau zamu mantar da ku Allah yana mantuwa ne Allah baya mantuwa shi yasa an-nisyana anan bai ma'ana at-tark at-tark ay al-yawm nutrikukum yau zamu kyale ku ni ka mun manta da ku ka ku fada da mutum ya ce in na kai kan na kulle zan manta da kai ya manta da kai ne bai manta da kai ya da kyale ka don haka ne shi ma Allah zai ce mu yan wuta wa qila al-yawma nansakum sai Allah ya ce da su yau fa za mu kyale ku muhitabtunku ba za mu waige ku ba kama nasitum liqa'a yawmikum hada kamar yadda kuka kyale wannan yini na kiyama ma'ana kamar yadda kuka manta da ku yi aikin da ya dace kuka kibin Allah to yau ma za a kyale ku a cikin azabar Allah wa ma'awakumun naru makoman ku ita ce wuta wa ma lakum min nasirin ba ku da wanda zai cece ku game da azaban Allah shi ne hukuncinsu ko? To yanzu, da Allah kafin a yanke musu wannan hukunci, Allah ya faɗi laihinsu ko bai faɗi laihinsu ba. Nuna ya faɗa ma laihinsu ko su, saboda adalci irin na Allah, don a yanke musu hujja, su san adalci aka musu ba zalunci ba, sai Allah ya ce, "Zalikun bi annakum mutakhadattum ayatin lahi wazo." Ba sun ta izgilancin ba. to sai Allah ce to wannan hukunci an yi muku ne shi don kun rike ayoyin Allah abin yawa izgilanci wa garratkum alhayatud dunya rayuwar duniya ta rude ku fala taghurrannakum alhayatud dunya wala ya gurran na kumbin lahil garu ko ba haka wani inna shaitana lakum adu ko ba haka Allah ya ce ba fattakhizuhu inna ma yad'u hizbahu liyakunu ku shiga taitayin ku wa'annan da suka samu mummunan hukunci saboda duniya ta ruɗe su ne ku masu imani kar ku bari duniya ta ruɗe ku duniyan nan ba komai bace an fahimci Hausa wa garratkumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe falyauma to fa yau yawan zana da aka yanke muku wannan hukunci la yakhrujuna haka ne ko la yakhrujuna akwai qira'a la yakhrujuna akwai qira'a la yakhrujuna ma qira'a har shine la yakhrujuna minha ba za a fitar da su daga cikin wannan fita ba ay la yakhruju haula al-kuffar al-mustahzi'una bi ayati llahi minan nar duk waɗanda ke yin izgilanci game da ayoyin Allah in sun shiga wata ba sa hita dindindin ne walahum yusta'tabu aka ne ko sannan Allah madaukin sarki yake cewa ba za a dawo da su a nan rayuwar duniya ba don su samu dama su tuba ai la yarduna ila alhayati dunya liyamalu amalan salihan wala yarda anhum rabbuhum Allah bai yarda da su sannan Allah ba zai bari su dawo ba bale ka tuba ka samu ka gyara a wanda ka je yana ce a bari in gyara nan duniya ne za ka yi asara ka gyara amma banda in an mutu ga misali ɗan kaɗan wanda duk wanda ya fada cikin wannan misali zai bayyana kana ɗauke da ruwanka cikin sahara sai aka ce da kaiwa ne ruwan nan su ne rayuwarka kakka yi wasa da su kakka buri su zube in ka suka zube karabu da su saboda ƙoshi da iska ya buye sai kana ganin ƙarya ne in ruwan ya zubo ƙasa za ka same shi in kai da na sani zai amfane ka a cikin sahara ma abin da zai baka haushi kafin ruwa ya gama zuba ƙasa ta haɗe e ba ita kanta ruwan take so kana yana zuwa ta haɗe shi kenan to haka ma duk wanda ya kuskura mutuwa ta da suke shi bai da imani ana ritsa shi to kare shi ta kare da na sani ana gyara shi ne kafin mutuwa ta zo falillahi alhamdu gode ya tabbata ga Allah rabbis samawati wa rabbil ard shi Allah shine ubangijin samai kuma shine ubangijin kasai rabbil alamin ubangijin halittun duniya gabaki daya abin tambaya da as-samawat da al-ard da al-alamin da Allah duka halittun nawaye idan an ka ce falillahi alhamdu rabbil alamin ya isko bai isa amma sai da Allah ya ɗebe sama ya ɗebe ƙasa sannan ya kawo sauran halittu Allah yana ji da saman nan tana ɗauke da ayyada mai imani da ya kalla yana imani shi sa sai ka ji Allah ya ce antum ashaddu khalqan eh sama wasa ce diba fa tsakanin sama da sama tsakanin ƙasar sama tafiya da abu mai sauri shekara ɗari biyar in ka zo kaurin sama tahiya shekara ɗari biyar kafin ka ƙola shi kowace sama haka tsakaninta da wata sannan kowace sama inda za ka ɗauke ta ka kada cikin ta samanta ba ka ganinta saboda girman ta samanta duka samman ga shidda inda za a ce kana da damar ka ɗauke su in ka kada su cikin sama ta bakwai ba a ganin su su kuma sama bakwai duk da ka ga faɗinta ko in ka jingina ta cikin kursi ba a ganin ta Allah ce wasi a kursi yi fi samawata wadda ko ba ka Allah faɗa ba sammai duka da ƙasai kursiyin Allah kujerar mulki ta Allah ta menene ta wadace su ana inda za ka ɗauko su ɗan luguna za ka su ba ƙara ganin su shi ko kursi da girman shi al'arshin Allah ya haɗe shi shi yasa Allah ya san abin da bai yi wasa a wannan halitta duk wanda yake bibiyin yadda Allah ya sama ya yi ƙasa ya kamata ya sadakar da al'amarin ga Allah ya san Allah ya wuce wasa shi yasa yake ɗebe su yake ɗebe su ko ina zai ambaci shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yasa abin da annan shi yasa Allah ya ce falillahi alhamd godiya ya tabbata ga Allah rabbis samawati shi fa Allah shine ubangijin sammai bakwai wal ard wa rabbil ard kuma ubangijin kasai rabbil alamin ubangijin halittu walahul kibriya fis samawati wal ard shi ke da girma al kibriya shine al jalal wal azama shi yake da ɗaukaka da girma fi samawati wal ard a cikin sammai da ƙasai ma'ana samman ga da kake ji da ƙasan ga duk girman su babu mai cewa ubban sai da shi kenan ku ku ta kanku wa huwa al-azizul hakim shi Allah magwayi ne al-hakim ko mai hikima ne al-aziz bi ma'ana al-ghalib kun fahimci Hausa laraba na ga cewa man azzabas ay man galaba salaba wanda ya rinjaye shi yake kwacewa to shi ala galib ne shine al-aziz al-hakim kuma mai hikima ne yana aje komi a wurin da ya dace da shi muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya kawo mu a wannan aya ta 37 aya ta karshen suratul jathiya yau za mu je suratu suratul ahqaf Allah madaukin sarki ya samu dace bismillahir rahmanir rahim suna Allah mai rahama mai jinka suratul ahqaf shine sunan surar a mukaddima ta farko da zamu gabatar saboda Allah ya ambaci wannan kalma a cikin wannan sura wadhkur akha 'adin iz anzara qaumahu bil ahqaf suratul ahqaf sanan hadisi na ibn mas'ud Allah madaukin sarki ya kara masa yadda yana tabbatar mana da sunan wannan sura cewa sunanta suratul ahqaf ibn mas'ud yake cewa a qara'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suratul ahqaf manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mini suratul ahqaf ina alaran mummi ga babanku ko ba ga bane ga babanku barra bin al-azib yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u wat-tin waz-zaytun waz-zaytun na ji manzo Allah yana karanta wattin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsan minhu sart sautan wala qira'a yace ban taba jin wanda ya kai dadin sauti na manzo Allah ban taba jin wanda ya iya karatu irin na manzo Allah ba to tsabar dacewa shi Abdullah ibn Mas'ud suratul ahqaf gaba ɗaya yace manzo Allah ya karanta mai ka in gane misali ko ai alhamdulillah yau wanda manzo Allah ya karanta da shi suratul ahqaf ai in dai magana alalamanci ce baka gwada mai alalamanci eh sun shayi qur'ani a wani riwaya yake ce a qur'ani sallallahu alaihi wasallam suratan min as-salafin manzo Allah ya karanta mu wata sura daga cikin as-salafin su alaramomi su yanka ce da su a talatin sun gane ko ba haka ba ne amma wanda ba alarma ba sai an fassara masa talatin mana duk surorin da suke da aya talatin abin da ya sama su ana ce da su a talatin kun fahimta wasa sai ce a ani surat al-ahqaf ina nan surat al-ahqaf inda ita tana da ayoyi wa'inda sun kai talatin da biyar kaga ta shiga cikin talatin Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora kenan suratul ahqafi muqaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da ita suratul ahqaf makkiya ce suratul ahqaf makkiya ce mun sha mana sharhi bayani cewa aunakin da makkiyat duk surorin da aka saukar da su kafin manzo Allah ya hijira ana ce da su makkiya kun fahimci Hausa ko da a garin Makka an ka saukar da su in dai bayan hijira ne wayannan surori makkiya ne duk surorin da aka saukar da su bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh makkiya surorin da aka saukar kafin a hijira an gane wannan ko su ko surorin da an madaniyai surorin da aka saukar bayan manzo Allah ya hijira ko da ya zo Makka ne an ka saukar mai duka ana ce da su madaniyat an gane bayanin da nake yi ko muna bayani akan makiyat da madaniyat su makiyat surori ne da aka sakarwa manzon Allah kafin ya hijira duk surar da aka saukar da ita kafin wanzu Allah ya yi hijira ya koma madina to makiya ce ita ko madaniya sura ce da aka saukar wa manzo Allah bayan ya yi hijira sawa a cikin garin madina ne ko ma a garin makka ne in dai bayan hijira ne za a lissafa ta ne a cikin surori madaniyai to suratul ahqaf sura ce makkiya wanda ya ciro wannan ijma'i shine imam mawardi da kuma imam al-qurtubi a cikin al-jami' li ahkam al-qur'an da fayruz al-abadi fi al-basair da at-tamyiz duka sun hakaito ijma'in malaman tafsiri akan cewa suratul ahqaf makkiya ce don da yake akwai wasu malamai da suna cire wasu ayoyi suna ganin wa'annan ayoyi ba makiye ba ne madaniyai ne daga ciki akwai fada Allah madaukin sarki qul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bih fa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amma wastakbartum zuwa ƙarshen aya wasu malama na ganin wannan aya madaniya ce kamar yadda wasu suke ganin fada Allah madaukin sarki fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul zuwa ƙarshen aya su ma wasu malamai suna ganin wannan madaniya ce wal ilmu inda Allah amma ijma'in malamai ya tayi akan cewa suratul ahqaf sura ce makkiyya muqaddima na uku bayani akan ayoyi da wannan sura take da shi suratul ahqaf tana da ayoyi 35 tana da kalmomi 344 tana da harafi 2595 2595 kenan wanda Allah ya bashi ikon karanta wannan sura yana da lada mai yawa muqaddima na hudu bayani akan alaka da ke da take da shi da surar da ta gabace ta menene alakan da yake tsakanin suratul jafiya da kuma suratul ahqaf alaka na farko dai alaka na farawa a farkon kowane sura ya fara ne da huruful muqatta'a huruful muqatta'a hamim wannan ma hamim alaƙa na biyu as-sana'u 'ala al-Qur'an dukkan surorin suna yabo game da al-Qur'an kowace sura ta fara da yabon al-Qur'ani mai girma bai alaƙa na uku bayan ba'd mazahir qudratillah azza wa jalla tana bayani akan kudurar da Allah subhanahu wata'ala da yake da ita na ambaton halittar samai da kasai sannan akwai iftitaman bi zikir tauhid wa zammi shirk duka surorin nan guda biyu sun kare akan zargin shirka da kuma falala na tauhidi a cikin surori biyun duk zamu ji akwai bayani akan tashi alkiyama yawma taqumu as-sa'atu yawma idhi yakhsaru al-mubtilun yadda yazo a cikin surar jatiya Allah madaukin sarki ya muni jagora sai bayani akan abin da wannan sura take karantar da mu suran nan tana karantar da mu abubuwa da yawa daga ciki tana bayani akan kyakkyawar makomar waɗanda suka tsayo akan bin Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan akwai bayani akan wasiyar Allah da yayi ga da zuwa ga mahaifinsa wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu qurha wa wada'atuhu kurha zuwa ƙarshen aya sannan akwai bayani akan mummunan makomar kafirai waɗanda suka bijiri game da da'awa ta gaskiya da kuma jan kunne game da mushrikai sannan cikin surar akwai tausayawa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah yana da'awa mutanen Makka sun kibi sai ga shi Allah ya ce wa id sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu nan tasliya ne manzo Allah yake ce kai sun ki imani ai ko baka sani ba sallah kaza da kai tare da jama'a na aljannu kai ta kai da karshe ma su sun yi imani sun ji can suna ta yin wazi a kwantar da hankalinka ka samu abokan yaki ya zama tasliya kenan wal ilmu indallah Allah madaukin sarki ya mana jagora za mu shiga tafsirin suratul ahqaf akwai sauran lokaci minti nawa sauran mana minti biyar to Allah ya samu dace suna yi mana ko mu tsaya nan gobe Allah ya mu shiga sabuwar sura ko mu cinye minti mu biyar bismillah wa billah wala ilaha illallah hamim ko Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik wannan surar tana ɗaya daga cikin surorin da ke farawa da hurufil muqatta'a sai in yi muna tambaya wane sura ce a rubuce takan fara da harafi biyu a karance akan karanta su da harafi biyar an gane tambaya na in za ka rubuta harafi biyu za ka rubuta in za ka kalla harafi biyu za ka gani amma dole in za ka karanta su ka karanta su harafi biyar ha mim ko ba haka bane kaga ita harafi biyu ake karanta ta da su amma harafi biyu ake rubuta ya sin ta sin duka harafi biyu ake rubuta amma harufa nawa ake karantawa malama suka ce game da tafsirin wayannan ayoyi Allah ya saukar da wayannan ayoyi sun zo a matsayin kurman baki littahaddi dan shi fito na fito game da kafirai cewa wannan ƙur'ani da yare naku aka saukar da shi da harufa irin wanda kuke rubutu da su to kuma in kun iya in kun isa sai ku rubuta kamar yadda manzo Allah ya zo da alƙur'ani tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim haka ne ko nan tanzil ƙur'ani ba an zo da shi ala wajen fa'il ba fa'il بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول shi qur'ani an sabkar da shi ne ko ba haka bane kaga shine kamata ya zo ala wazal maf'ul yana sabkakken littahi ne haka ma min Allah daga wurin Allah min din na ibtida'u daga aya asalin sabkar da qur'ani daga wurin Allah ne wane ne Allah in ma baka san shi ba ga wasu daga cikin sunayensa al-aziz shi Allah na marin jahi ne alhakim kuma mai hikima ne yana aza komai inda ya dace kenan tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim sabkakken littahi ne daga gurin Allah mabuwayi kuma mai hikima ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba mu halicci sammai da kasai ba da halittun da suke tsakanin sammai da kasai illa bil haqqi haka ne ko Allah maɗaukin sarki yace sai dai da menene sai dai da gaskiya malamai suka ce ai li hikimatin baligha sai dai da wata hikima mai girma mun Hausa wanne ne haƙƙin da ake nufi anan illa bil haqqi sai dai da gaskiya ko mecece gaskiyar an gane tambaya na ko bari mu maimaita ma khalaqna as-samawati wal arda bu ma halatti samai da kasai ba kuma bainahuma da kuma halittun da suke tsakanin samai da kasai illa bil haqqi sai dai da gaskiya ko ba ga bane tun kace sai dai da gaskiya wani ya tambaye ka to mecece gaskiya shine tambaya na na ngare to na biyu ku bashi eh mana illa bil haqqi sai da gaskiya idan ka ce ba halici samai da gaske ba sai da gaskiya eh dama mun san sai da gaskiya ne amma me Allah yake nufi ana na'am na'am na'am na'am na'am Allah ya saka mu kowa da alkhairi nan wurin kwanan gobe za mu tashi illa bil haqqi insha Allah abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk